الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya na'am a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na talatin da uku wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na talatin da hudu me suka yi
shekaru talatin da aka zasu na'am ya na ji kwanakin malamin da magana akwai wani sahabi wanda su su cika wa'annan shekaran talatin ba akwai kamar watanni takwas ko wani sahabi da Mm.
ya ciki ta wa'annan watannin shi ma shi kamar cikin kulafa a rashin ban daidai sunan sahabi Mm. to anan kuma mun karanta su ne mun karanta su ne a yancan ne magana an yi magana
Mm.
an yi magana
shekarun su abin da dai suka zo da shi
da kwalfawar rashidun ya karbe shi to shekaru talatin din nan idan ka ɗauka a umar yana da shekara biyu da watanni shida da kwana goma na ga umar yana da shekara goma usman yana da shekara goma sha biyu yawwara ga biyu ga ishirin da hudu go to dukansu akwai watanni da suka ɗora a kai ali ibn abi talib shekara biyar yayi sai ya zama to ya cike shekara talatin kenan mun gane da kyau shekara talatin din da ma'aiki ya faɗa kamar yadda yake cikin sunan na ibn abi dawud wato safina wanda yantaccen na na ummu habiba na na ummu salama iyalin ma'aiki kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud ya ce to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce khalifanci zai kasance shekaru talatin bayana sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar da mulkinsa ga wanda ya so ya ce amsik abubakarin sanatain wa umar ashara wa usman sanatai ashara wa aliyun kada waɗanda su ne guda hudu da khulafa'ur rashidun kamar yadda yake sananne mun gane da kyau yawwara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 34 الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وانا حديثي نتلاتن دهدو an amso shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Sa'id al-Khudri yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ra'a minkum munkaran ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda ya ga abin ƙi daga cikinku ya ga wani aiki na asha daga cikinku falyu zayyirhu biyadihi wato ya kawar da wannan abin da hannunsa idan ya zamanto zai iya kawar da shi da hannunsa to ya kawar da shi da hannunsa wannan hadisi abu sa'id al-khudri ya faɗe shi kamar yadda yake cikin sayo muslim barik ibn shihab Allah ya ji kansa da rahama ya ce awwalu man bada'a bil khudbati yawm al eid qabla as-salati marwan fa qama ilayhi rajulun fa qala as-salatu qabla al khudbah fa qala qad turika ma hunalik fa qala abu sa'id amma hadha faqad qada ma alayhi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان wato Tariq ibn Shihab yace farkon wanda ya fara yin khutuba kafin a yi sallar Idi a ranar Idi shine Marwan Marwan shine yazo da wannan wato tsari a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam idan aka tafi Idi sai an yi sallah sannan ake yin khutuba haka a zamanin abubakar haka a zamanin umar haka a zamanin usman haka a zamanin ali ibn abi talib to a zamanin marwan shine wanda ya canza wannan tafiyar sai zama to in yazo kamar yanda ake khutubar juma'a sai an yi khutuba sannan a yi sallah to sai mai da ta haka nan sai wani daga cikin bayan Allah ya meke zuwa gare shi yace as-salatu qabla al-khutbah ce mu dai abin da muka sani na iyaye da kakanni wanda ma'aiki ya bar mu akai shine sallah ake yi kafin ayi khutba sai marwan yace ai qad turika ma hunalik ai wancan tsohon aiki ne eh an bar wannan abu Abu Sa'id al-Khudri da ya ja haka yace amma hadha faqad qada ma alaihi wannan ɗan uwa maganan nan da ya faɗa maka shi ya biya haƙin da yake kan shi ya sabke haƙin da yake kan shi ce dan naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wanda ya ga aiki wanda yake na asha daga cikinku to ya canza shi da hannunsa idan ya ga zai iya a matsayinka na shugaban ƙasa abin da ake a ƙasarka wanda bai dace ba wanda kana da iko ka sa a murje shi to wannan kana da haƙƙi ka sa a murje shi ka zo gida ne na baratsa ana haɗa maza da mata ana cashewa ana morewa a matsayinka na shugaba ka ce ina telam take ta zo ta murje mu gida a murje mini shi in ma dai ba za a maida shi ba masallaci ba za a maida shi makaranta ba a maida shi hili ne na in ana sabga a unguwa ya isa gurin da za a zauna a yi a yi zama a yi biki mun gane da kyau sai a maida shi wato hilin unguwa kenan an kuma daga ƙarshe zai ce to yanzu tunda dai yan unguwa an baje musu wannan gurin maimakon a bar shi haka nan ba tare da an kawo musu ba badin shine a yi gidaje idan aka yi gidaje gidaje ne na haya amma na gwamnati ne kuɗin da za a dinga samu a cikin gidan a dinga gyara unguwar da shi ra'ayin sun ya musu abin kirki sosai mun gane da kyau ma'aiki ya ce fa'illam ya staɗi fabilisanihi idan ya zamanto mutum ba shi da iko akan ya canza wannan aikin na ashe da ya ga ana aikatawa da hannunsa saboda ba shi da wannan ƙarfi ɗin to fabilisanihi to sai ya canza wannan ashen da ake yi da harshensa a matsayin mutum na mai gida a gidanka kaga ana aikata wata lalata kai kai ne wanda yake wakili kai ne mas'uli a wannan gidan to sai ka ɗauki wannan abin ka kakkarya ko ka kawar da shi mun gane da kyau to amma sai ya zama to kai ba a gidanka bane ka ga wannan abin ana yi kai ba kai aka yi wa shugaba na unguwa ba ba kai kake da shugaba na gari ba kai ma wani titi biriti ne irin na kowa mun gane da kyau in ka ce yara suna wasa a hili sun dako lido suna yi ka zo ka tattara kana kwasa kawai da kada ya gaje ka zuba a cikin wuta shi kenan yaro yana kuka je ya gaya baban shi wallahi wani ne zai huce masallaci zai ɗauki kamun ya je wani an kare kawai kira ya basawa kai ku zo a nan unguwar mu akwai wani wanda yake da izgili yana so a tafi mun da shi a dan casa mai shi kana cikin sallah ka raka a biyu ko uku ka ji mota ta zo ta ce gashi ta a cikin masallaci kik a kama ka a wuta da kai ya aka yi aka yi sai an je can ka yi bayani mun gane da kyau kaga wannan baka da iko akan shi ko a matsayinka na sibil farar hula to ka tsaya a matsayinka sai ka faɗa da harshe iya da harshe za ka yi ka ba yara da hankalinku da komi ku da kuke so yanzu ku janyo wa unguwarku rahama da alkhairi kun raka aikata abin da zai janyo mata tsiya da bala'i ka yi musu nasiha ka gaya musu da harshenka akan cewa abin da suke ba mai kyau bane ya kamata a ce sun tattara sun bari maimako a ce wannan zaman nasu da za su yi su dinga wannan bakon da su dinga zuwa wajen wani malami yana karantar da su a ce kai na ɗauke wani kuma ku je gurin wani ya dinga karantar da ku a ga wannan ka musu aiki na alkhairi ta bangaren ka hana su wannan aiki na asha kuma ka ɗora su hanya mai kyau da bakinka kenan da harshe saboda baka da wancan shauka ɗin ta da hannunka kai saboda kana yi da hannu to rigimar da za ta barke sai ta fi wanda kai ka matsa da za a sa ka ka siya musu wani kuma la'alla ma aka mara maka kyaure ko shi baban nasu zai ce na waiwaye shi ka san lokacin aka ce za a waiwaye mutum wa sai haƙuri to sai ya zama to kayi da harshe duk wanda ba shi da buwa akan yayi da hannu in ya ce zai yi da hannu to matsalar da za ta haifi sai ta fi abin da ya kashe da yanzu la'alla lido ne kana su to yanzu daga ƙarshe babansu zai siyo musu ma abubuwa ce ga balo na karfe goma ta safe kuna saukowa daga ikon ku yi ta unguwar kuna zauwa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wanda da ba a yi sai sai a musu shisha ma kuma ya ce a raka musawa a ce ya yi mana kulun mutu bai gaizi ku mun gane da kyau saboda ka hana abu ɗaya yanzu kuma uku ya ƙaru mun gane da kyau amma in ya zama to da nasiha za ka tafi a kai ba ka da iko da ka kashe da hannu ko to sai ka yi da nasiha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa'in lam yastati fa bi qalbihi to idan ya zamanto mutum ba shi da iko akan ya kawar da wannan mummuna abin da harshensa saboda yana jin tsoron abin da zai biyo baya sai ya fi abin da ya yi hannun a kan shi girma to fa bi qalbihi sai ya yi wannan hannun ya canza wannan mummuna ɗin da zuciyar shi shi kenan ka san wannan mutumin in ka zo ka ce mishi ne abin nan da kake baka kyauta ba a matsayinka na musulmi kana zaune makwabtanka musulmai abubuwan nan da kake za ka sa 'ya'yan mutane su ɓaci shi kenan ce to an gaba ai dama iri irin ku muke so ustazan zamanin ƙarshe ko ustazan ƙarshen zamani ya ce in allah da yau ka ga matsayinka kai ma guri na shi ke ne cika takarru ya ce a kai mai shi gidan yara a je shi gaga yawa wani haka na yawa wani haka na to yanzu ka yi a kanka aka naɗa ka a matsayin kai ne limami na unguwa to karka ce za ka je kawa alhaji wa'azi yanzu sai ka kyamaci aikin da yake da zuciyarka ce gaskiya da kana da iko a kanka kawar da shi to za ka kawar da shi kuma sai ka dinga addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara wannan lamari din saboda shi Allah ba abin da ya fi ƙarfin shi alhaji ku ne yake ba wahala amma a wajen Allah shi ma talaka ne mai ƙaramin ƙarfi ne sosai sosai mai ƙaramin ƙarfi ne mun gane da kyau to wannan shi ne duk wanda ya zamanto mataki na ƙarshe kake da kwai ƙarfi a kan shi in ka ce za ka yi mataki na biyu to zai iya janyo maka matsala in mataki na biyu kake da iko a kan shi kace za ka yi mataki na farko zai janyo maka matsala yanzu duk abubuwan da yake janyo mana matsala don ba irin wannan ba ne ko irin abin da ya shafi boko haram din nan din za ka ga cewa da irin wannan ne abin ya faru abin da ba su da iko ne akan su kawar da shi da hannunsu ya suka ce za su kawar da shi da hannunsu abin da gwamnati ce take da iko a kan shi sai ya zamanto wanda yake faral hula zai ce ya kawar da shi to irin waɗannan abubuwan duk in ka kallace su wannan abu wanda lalle ko shakka babu ɗari bisa ɗari haramu ne a aikata shi to amma ina da iko akan in je in sa a kashe wannan abun ko bani da iko mun gane akwai lokacin da ina ga sharli ko wani abu makamancin sa a wajen zandar aka yi wata wani aka je aka kashe gidan gidan masu bautar wani Allah cocin su aka je aka kona ta to daga ƙarshe yana ga da aka tashi da gidan laka ne amma sai da aka mai da shi andar wallahi sai da aka mai da shi andar kuma ɓarnar da aka yi mutanen da aka kama wanda suka yi aikin nan suna da yawa har ma akwai wanda ba su je ba su gani ba saboda kaga wannan abin dama ba a hannuna ba yake ba a hannunka ba ba a hannun kowa yake ba a hannun gwamnati yake in ita ce ta yi zaman lafiya za a yi in ita ta zo ta sa ta ce a murje ku in aka murje wata ran in ka zo ka sai ka gidajen mutane ne a gurin ko kuma wata ran ka zo ka ga cewa an yi makaranta to amma da ke ni ne kai shi muka zo muka yi wannan ɓanna din daga ƙarshe gwamnati za ta kama ta kulle mu kuma ta biya su saboda mu 'ya'yan gwamnati ne mun gane da kyau kenan ɗiyanta ne suka yi laifi kuma ita za ta sai yadda ya kamata ta yi da mu sai kuma ta biya wacce abin da ta yi ita za ta ɗauki asara mun gane da kyau wa zalika afaful iman wato wannan mataki na ƙarshe na ka kyamace abin da bai dace ba a cikin zuciyarka ka kyamace shi ya zamanto ba ka san shi wannan shine mafi raunin imani abu da ma'aiki alaihi salatu wassalam a hadisin abu abdullahi dan mas'ud kamar yadda yake cikin sai muslim ya ce wa laysa wara a zalika min al-imani habatu khardal abdullahi dan mas'ud wato Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace a ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu lahum khulufan yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi lisabi biyadihi fa huwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حديث عبد الله بن مسعود wanda yana cikin sahih muslim da haka abin da ya shafi ayyuka na asha kyamar su a zuciya shine mataki na karshe a matsayinka na musulmi a matsayina na musulmi wanda ba an bani damar in yi bayani ba a cikin jama'a to sai in kudirce wannan abin lalle ne bin yadda da shi ba kuma duk lokacin da ya zamanto dama ta samu imma ta harshe ko ta hannu to zan iya bujinta ta a wannan lokacin mun gane da kyau to wannan haka ya kamata a ce mun kula da shi a matsayinka na wanda ba kwa ba unguwa kai ba makaranta kace zuwa ba kaga wani abu wanda yake mummuna kuma kace kana so kai magana Allah zaka zama zo ka ƙara dalmewa wata kaliligin da yace ba a taba ganin ka a makaranta ba amma kuma so kace kai magana akan addini za a yi addini ba abin da ba shi da galihu kama addini wala ba abin da ba shi da galihu kama addini wallahi yanzu za ga cewa wannan abubuwa na duniya wanda ba a san shi da abin ba in yace zai kashi ma za a bashi yanzu mutumin da baka san shi ba da allura da sauran shi kawai da ka tashi ma kai a fale ka san shi kawai kaga ya bude kemas ka ce ya ce allura ya ce kaga in yaya ake bayan da za a kashe kai maka allura da Allah ma sai an sa an zo an kama shi saboda zai kashe ɗiyan mutane mutumin da ya zamanto ba shi da ilimi akan injiniyanci ya zo ana gina masallaci ce wannan masallacin ya ɗaya haka ya yi haka ya kaga wani ma ba sai saurare shi ba kai yaushe ka je kai karatun injiniya ina diplom ɗinka to amma addini ko addini yau za ka tafi makaranta ka ji masala ɗaya wallahi gobe za ka iya ja da wani profesa ya yi matsala wanda ta ci karo da wanda kai ka karanta jiya wallahi wa'annan malaman din da banza ne kaza kaza kaza kaza kai ma ka fito ka kawo kamera ka saka a TikTok inda dai kasancewa dai shi ma malam din labari dai iske shi gashi na akwai wani babban malami da gemu yayi kaza yayi kaza yayi kaza kwana ɗaya kai karatu fa ba zan can shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba kwana ɗaya kai karatu amma za ka yi magana kuma wallahi za ka samu biya eh za ka samu biya ai duk wani shirme aka in ka zo da shigo ya ka samu biya eh yanda za ka samu biya cikin aikin alheri haka za ka samu biya cikin lalata dama akwai wanda irin wannan da suke so eh irin wanda zai hudu fitina sai su dora shi su taci ka je ka ga sun samu ta to ba haka yi kamata ba a addini ka kallaci wanda za ka koyi addini a wajen shi wallahi yanzu yawanci abubuwan nan da muke gani a TikTok ko wani lokacin za a ga wancan yawa wancan raddi wancan yawa wancan raddi in ka shiga cikin Facebook za a ga haka nan wallahi mu nisance su mu nisance su ba anan karatun yake ba karatu shine kawai mutum ya zagi ne yayi karatu amma in dai kana kallon irin Facebook kana kallon TikTok za su dan tafiyar maka da imanin kama dan imanin da kake da naka je kai karatu a makaranta ka zauna kai saurara ko wallahi za su tafiyar maka da shi wancan ya ce wancan malamin ba mutumin kirki bane ba kaza bane ba kaza bane ya rushe shi gabaki da shi ma wancan kuma ya rushe shi shi ma wancan ya rushe shi yaka ce duk malaman gabaki da yanzu kowanne dan bid'a ne ba a hadu sunna sai ka zo ka zauna a gida me yasa baka zuwa makaranta ka ce ai dan bid'a ne malamin namu kai wace baka dan bid'a ne ce malam wane gashi ina da wa'azin nashi to shi wani baka zuwa waje ka ce ai shi ma wane ya kafirta shi sai zaman to kawai gabaki dai kai ka mai da karatun ka yanzu kawai a facebook a facebook muke kallo yanzu akwai malam wani dan alje in yayi karatun da angile yake yi to wani lokacin ina dan caccahar waɗansu abubuwa ina rubuta ma kaga ka yi ta na yanzu ka koma kawai karatu na wannan to shi yasa mu kula da kyau wallahi mu kula da kyau bangaren karatu mutum ya san inda zai yi karatu ba kowane abu bane dan ka ganshi a zahiri ka ce kuma sai ka ganshi a waƙi dole ka karanta misala cewa kaza kaza shine daidai kuma sai kai inda kake din ba haka ake ba a matsayinka na wanda ba ka da iko akan canza wannan abun to ka yi kokari ka kyamaci abun a zuciyarka akwai lokacin da zaka zamu ka samu uwa akan yi da bakin halaka kai lokacin da kuma zaka je yi da hannu mun gane komai mataki mataki gare shi komai na da kai at-tadarrush shine mataki mataki ake bi in ba ka da karfin da zaka haddace safa ɗaya in ka ce safa goma zaka haddace zaka yi fashali da cikin rayuwarka ba ka da kuwar da za ka yi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki saboda kowa baya ganin ka da da kima to a lokacin kace za ka zo kai ba wanda zai kallace ka ka kyamaci abin a zuciyarka akwai lokacin da zai zama to in kai magana maganar ka kamar aya ce mun gane maganar ka kamar hadisi ce to sai ka yi hakuri har wannan lokaci akwai lokacin da in kace a kashe kaza ko in aka kashe za a zauna lafiya amma akwai gurin da in ka ce a kashe ko sai an mare ka ba bayan an mare ka kuma bar abin da zai faru mun gane da je bar abin da zai faru wani wani ya je wajen wani boka ya bashi wani abu sai ya ce in ka je ka kana zai yana so ne amshi kuɗi a wajen wani sai ya ce in ka je ka kai dabara ka kewaya mishi sau uku in ka kewaya mishi sau uku to yanzu kamar ka sa shi ne cikin kuɗi dan abin da kake so sai ya baka to shi ko wannan kin ina ga gardi ne ike na ya je mishi ya yi mishi sau uku yana shan lemu a hannun shi dama ya je mishi wannan ya shi gardin yana shan lemu a hannun shi ya ce farkon abin da za ka fara yi ka gane cewa abin ya ci shi ne ka tsaya sai yana cin abu sai ka je ka ka mishi sau uku in ka mishi sai ka ce baka abin da yake hannun shi shi kenan da ya je mishi shi gardin yana kallon shi kawai yadda ya kare ya ce ya rabu da shi ya ce mai koyi ya rabu da shi da ya ja sai ya kulkuci yana kurkuce da ya tashi da ya daga shi sama ya daga shi to zai da daga ya daga shi sama ya daga shi da kasa to ke yanzu a dama ta cewa a tsahi bai ci ba ke da ta kai shi ya tsahi bai ci ba waɗannan abubuwan ga sunan abubuwa da yawa za a gani wani hadisi musulmi ya rawaito shi hadisi na ƙarshe a karatunmu na yau hadisi na talatin da biyar an amso shi daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lata hasadu kada ku yi wa junanku hasada hasada shine mutum ya dinga fatan gushewar ni'imar da allah ta'ala yi wa ɗan uwan shi shine abin da ake cewa hasada an ya tamanna al-insanu zawala ni'mati ghairihi wato ɗan adam ya dinga fatan gushewar ni'imar ɗan uwansa Allah ya baiwa wane wata ni'ima an damka mashi wata kujera wanda kai kayi ta neman ta tsawon shekara biyar amma kuma shiru shi kuma bana ya zo shi dan bana bakwai ne Allah ya damka mashi ita ce ai sai mun kawar da shi sai mun kawar da shi ai bai isa ba bai cancanci wannan kujerar ba bai halitta ba wannan azala ce la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu yana cikin mu'jam na at-tabarani wala tanajashu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kada ku yi at-tanajush cinikin zuri ciniki na zuri shine salula ta bata wuce jika 40 ba amma kuma sau nake sai ta yi jika 50 yanzu mu zauna da wani aboki na in ce to gobe da nake so zan kai ta kasuwa ho mutum yar ce gobe gobe nan ce to ya kake gani yanzu wannan ta yi nawa ce wallahi wannan ta yi arba'in ko arba'in ba biyu ce ni aiso nake ta yi hamsin yanda za mu yi da kai shine wajen karfe goma zan shiga ko da ke ma in zan huta daga gida zan maka bife in na maka bife ka shigo ta kafa ta yamma ni zan shiga ta kafa ta gabas mu haɗe da kai a wajen yan kayi na yi muna haɗewa da kai ka nuna baka san da ba in nuna ban san ka ba na je ina cikin jama'a ka zo ka amshi sallah ta wannan sallar nan ce ba da jika 70 ka ce ka siya 40 in ce albarka ka ce 43 ka sai da albarka da biyar in ka sai da mun sai ya kai 50 daidai kaga shi ba sai ba zai fa ya kai 50 daidai kuma gashi nan jama'a suna ji kana tayawa na ce albarka shikenan sai ya ce to in ka sai da mun 50 baka sai da buga ka an ce ba ni baka zo ba sai ni ma buga huska shikenan yanzu bayan ya shiri shi kuma ga wani ya ji an ce an taya ta jika hamsin zai amsa gida ka sai da ta majika hamsin din mana mana sallallahu kai haba da Allah kana ji kuma yanzu wannan yazo shi ya kare inda na sai da ta ada na sai da ta wallahi sallan na ta muni ne ma in ka sai da mu da jika hamsin din kace kai in ka kara ba da hamsin da biyar dan kai ne amma amma in ba da wannan ba sallan na he ta yi sat ya yi shiru ya ce kai wallahi ne hamsin gance a guri na sai kaga zai shirya ka ce to zo ka kudan kawai raban ka ci to kaga shi wancan da ya zo shi ya yi ta ciniki shi ne dama a ziyaratu fi tsamani sil'a liman la yuridu shira a hali liyuki a ghairahu fiha mun gane jin wato ƙari a cikin kuɗin kadara ga mutumin da baya nufin siyanta saboda ya afkar da wani shi cikin siyan wannan kadara shi ne ake cewa ciniki na zuri cinikin zuri eh ka tura wani tura yaro zo ku kenan ka zo ka yi ta ƙari ka yi ta ƙari da ƙarshe dama ba sai ba za ka yi kai kun gama da shi dama in ya taya maka ita jika hamsin kenan dai duk wanda ya zo ya ce nawa aka taya wani sallah za ka ce jika hamsin ta ɗare ta ba ƙarya kai ba ya zo ya ce jika hamsin ya siya kuma akwai wanda sun ji dama ta gidan ta kare dai abin da aka saya jika hamsin ba za ka ce ba ka saye shi arba'in to ita kuma sallah ba ta wuce jika arba'in ba bayan da za a kuma ka ce ka saya jika arba'in saboda dole in baka kara ba ka ce to ni dai in an sai da mu hamsin ɗin to tunda ya kama ka dai wasu diratul muntaha din inda kai kake so yanzu shi kenan da kai da shi kuma ya kuma da a gida zaka bashi jika biyu ko uku tasu ya ce wallahi hamsin din aka saida ta kwa ce to alhamdulillah hudan ce nawa zan baka ya ce biyar zaka bani ka rike biyar mana ya ce a kai dai ga biyu ya ce wallahi ba za a amshi biyu ba ce to za zai ga mu ce a to iya hakuri ga jika uku bar man jika bakwai ya ce kai dai ba ni hudu ka rike shidda to kaga wannan bai halitta ba da halitta ba duk lokacin da ya zama to za mu dinga a tanajush cinikin zuri sai ya zama to ba aminci da kankaninmu sai kuma na uku wala ta ba gaudu ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce kada ku dinga yi wa junan ku keta kada ya zama to kuna yi wa junan ku keta kaga wani alheri zai samu dan uwanka ka je ka kai ruwa da tsaki akan ka hana wannan alherin bai dace ba wala ta dabaru sannan kuma kada ku bai wa junan ku baya ya zamanto kuna gaba in kaga in kuka yi wato kuka hada tafiya tsakankaninka da wane ya zamanto kai ka juya baya shi ya juya baya ba zancen ka kallace shi da huska ba zancen ya kallace ka da huska saboda ana cikin kauracewa juna bai halitta ba wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kada sashen ku ya sai da kadarar shi akan sai da wur sashi bai halitta wannan shi ma sai da kadara akan sai da wasu sashe shine ga shagon ka ganawa mun zo da wani muna ciniki ya ce akhdar yake so da ashirin na ce to a dala sattin sattin zan siya mishi shikenan sai ce a ina sai da mai dala hamsin hamsin dai a buga da ashirin zai kama jika biyar mun gane da zai kama jika goma ko jika biyar zai kama mun gane da kyau to shi kenan yanzu yana ce a ba zan sai da ba a shi a hamsin hamsin sai dai hamsin da biyar biyar to shi kuma wancan yana jin hirar tamu shi kuma ya san akhdari ko dala arba'in arba'in ka sai da shi ka ciri ba kai zo ni zan sai da maka arba'in da biyar biyar in shi ba sai da maka ba hamsin hamsin wannan bai halitta ba zo ni na sai da maka arba'in da biyar biyar kaga wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din wannan zai kawo me zai kawo kiyayya tsakankanina da shi saboda ga wani ya zo shi zan dan samu wata yan riba akai ya mun bakin ciki ya je shi nema wani in ya zo gurin shi ya sana ciniki sun gama magana fato libari din ya ce ba da jika saba'in ce na siya sattin da biyar ni kuma ni fato libari na jika hamsin na siyo shi ce zo na sai da muka hamsin da uku can ya siya hamsin sattin da biyar ya ƙi sai da mashi ni ce na sai da mai hamsin da uku saboda na ci riba jika uku haka shi ma ba zai ji daɗi ba da Allah shi ma jika hamsin ɗin ya kawo nashi yanzu an siya jika sattin da biyar jika sha biyar a ƙara mushi ina gani amma kuma harka hana mushi tun wannan alheri shi yasa baya halitta wa irin wannan mun gane da kyau haka kuma haka siyan kadara akan siyan wani shi ma bai halitta ba kamar yadda aka halitta aka haramta sai da kadara akan sai da ɗan uwanka haka bai halitta ba siyan kadara akan siyan ɗan uwanka mun gane da kyau shi kuma shine yanzu na kawo akhdari din ga su guda ashirin shi ya ce mini in sai da mai dala hamsin hamsin ni na ce sai sattin sattin ga wani can shi ma a shi an turo shi neman akhbari sai ya ji ana cewa shi ya ce hamsin hamsin ni na ce sattin sattin ya ce to zan bada da biyar biyar ya ce kai malam in baya siya sattin sattin ya ga kudin kai hudu jika goma idan muka ce ba na ishirin kin ne ta da su bai halitta ba wannan shi ma saboda wannan zai janyo gaba tsakankanin shi wanda ya siya da wanda shi kuma yake ciniki shi ma duk inda ya gan shi ba zai gan shi da kima ba to dan abin da zai zama to ya janyo rashin haɗewar kai musulunci baya yadda da shi wa kunu ibadallahi ikhwana ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ku zaman to bayin Allah 'yan uwan juna almuslimu akhul muslim dan Allah ce musulmi dan uwan musulmi ne yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan ɗan uwan shi musulmi duk abin da zai zamanto cuta ne a gare shi ya kawar mai da shi dukkan abin da zai zamanto damuwa ne a gare shi ya kawar mai da shi dukkan abin da zai zamanto tashi hankali ne a gare shi ya kawar mai da shi dukkan abin da zai zamanto kwanciyar hankali ne da walwala da fara ya janyo mishi shi la yazlimuhu kada musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi wala yakhzuluhu kada musulmi ya tabar da dan uwan shi musulmi a tabarwa shine gurin da ya kamata a ce ka taimaka mishi amma kuma ka ya taimaka mishi gashi nan in ka kyale shi to zai shiga cikin layin wanda sun hada kwatami amma kuma in ka dafa mishi kadan sai ya tashi ya zama to ya fita daga cikin wanda za su hada cikin kwatami na wannan shekara to kala ya zama to ka ki dafa mishi saboda ka jefa shi cikin alhadar wala yakdhibuhu sannan kuma bai halitta musulmi ya sheka wa musulmi dan uwan shi kariya ajen da musulmi yake wa ya zama to tsakankaninka da musulmi dan uwanka din hirar da zaka bi to hira ce wanda kawai ta zahiri ba wai hira bace ta akwai ƙarya a ciki to wannan ina ga dai yan soyayya sai dai su yi hakuri na'am wala yahqiruhu kada musulmi ya wulakantar da dan uwan shi musulmi at-taqwa hahuna ma'aiki alayhi salatu wassalam yace taqwa anan take wa yushiru ila sadrihi yana yin nuni zuwa ga kirjin shi tsalatsa marracin sau uku baki ya ce bi hasabi mri'in mina sharri wato ya ishi mutum laifi mai girma sharri mai girma an yi haƙira a khahul musulma ya wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi kullul musulmi alal musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu wato dukkan musulmi kulliya ta musulmi haramu ne akan musulmi ɗan uwan shi haramun damuhu haramu ne zubar da jini na musulmi wa maluhu haramu ne kwacewa dukiyar musulmi wa irduhu haramu ne zubar da mutunci na musulmi waɗannan abubuwan duka guda uku haramu ne musulmi ya yi wa ɗan uwanshi musulmi kaga akwai wanda za a ga cewa shi abin da yake fama shine ya zubar da mutuncin wani wani ana ganin shi da kima da daraja to ya za a iya fallasa shi shi kenan sai ya diba waɗansu kusakuran shi guda uku ya huto kan mambari ya hudu kana faɗa kuma shi kenan ka baje shi da ana ganin shi da kima ana jin tsoron shi kawai shi kenan ya zama to ya bazu haka nan haramu ne kwacewa duke shi kwacewa duke shi ta hanyoyin da basu dace ba duk hanyar da ya zama to ba shar'iyya bace ba hanya bace wanda shari'a ta tabbatar da ita baya halatta a amshi dukiyar musulmi haka baya halatta a zubar da jinin shi matukar ba hanya bace wanda shari'a ta halitta wajen zubar da jinin shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ya faru wani hadisi muslim ya rawaito shi to duba da cewa lokaci ya tafi insha Allah ta'ala idan wani lokaci ya kama wajen abin da ya shafi haƙin musulmi akan musulmi hadisan da zamu karanta na gaba zamu yi magana kaɗan akai abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم